هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجرنا من النار ومن عمل أهل النار Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka a wannan ƙofa ta ɗan uwa domin ɗaurin aure wanda za a yi gobe Allah sun yi albarka da alkhairi a wannan aure wanda wannan haɗuwa ta mu kusan ba ita bace ba haɗuwa ta farko kuma insha Allah ba za ta kasance ba haduwa ta ƙarshe wannan sabga sabga ta ɗaurin aure Allah sa a yi a ƙare lafiya kuma a dalilin haka za mu ɗan yi musharaka da abin da ya tsara na nasiha da faɗakarwa da nusantarwa akan abin da ya shahi al'amurka na musulunci insha Allah ‘yan uwa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa addinin nasiha, addini nasiha ne, duk lokacin da ba a yin nasiha, duk lokacin da aka yi wayi gari ba a faɗakarwa to kamar babu addini. malamai suke cewa a wannan hadisin manzo Allah yana yin ishara yana bayani akan cewa tushen tabbatar addini shine ya kasance da akwai nasiha ita kuma nasiha kala-kala ce da akwai nasiha wadda za a zo kamar irin wannan haduwa aiwa'ad da akwai nasiha wanda ɗan uwanka zai ga ka haɗa kuskure ya keɓance ka ya yi maka nasiha ya faɗakar da kai kenan nasiha kala-kala ce kuma iri-iri ce da akwai nasiha ta irshadi da akwai nasiha ta ta'alim koyarwa kala-kala ce mahama ya kundai a kowane hali ake so a addini ana so a dinga nasiha kuma duk lokacin da ɗan uwanka ya nuface ka da nasiha kakka yi tunanin ƙyamarka ne yake ko hassada ce ko ba ya son ka inna ma so yake gyara ka so yake gaya ma wani alkhairi ka aikata so yake gaya ma ga wani mummuna kana yi ka bari shi yasa malamai suke cewa ita nasiha mai yin nasiha so ma dan uwan shi alkhairi ne yake to kenan addini ya gini ne akan nasiha dole a dinga yin nasiha a dinga faɗakarwa to don haka yin nasiha ibada ce Allah ya yi umarni akan a yi nasiha manzala su sama ya yi umarni Balma ana so kai mutum ka dinga neman a dinga ma nasiha sahabbai da dama a guraye da dama za su dinga neman manzala ya musu nasiha ya faɗakar da su ya gaya musu wata kalma wadda za ta amfane su wani sahabi ya taɓa zuwa gurin manzon Allah ya ce manzala su sama kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka gaya mun wata magana wada zan yi amfani da ita wanda ba na tambayi waninka ba daga ka gaya mun zan rike zan iya dabbaka ta ba na taba tambayi waninka ba sai manzala ya ce mishi kul amantu billahi summa istaqim ka ce ka yi imani da Allah ka tabbata akan wannan imani da Allah wani ya zo gurin manzo Allah ya nemi mishi nasiha manzo Allah ya ce ittaqillaha haitu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance wa atbi sayyi'ata al-hasana tamha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan ha gani manzo Allah ya ce mishi ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance sannan kuma in kayi mummuna ka yi aiki na kwarai mutane ka ɗabi'ance su da ɗabi'u wanda yake kyakkyawa wani ya zo gurin manzo Allah ya nemi mishi nasiha manzo Allah ya ce mishi la taghdab kada ka saki kai hushi ma'anar shi ko da an maka abun hushi in ya zo kada ka biya hushi ka yi hukunci da hushi wanda da dama yau za mu gani mutane in sun yi hukunci da hushi za ga daga baya sun yi nadama ka ga mutum dan mata shi ta mishi laihi ya ce ya mata saki uku kuma daga baya zo ya dinga bibiyar malamai yaya da akwai mahuta wani baran hatta yake ma saki uku saki tara uku nata uku na babanta uku na mahaifiyarta ka gani to shi yasa aiki da hushi ke kawa to haka wani lokaci sahabbai sun ne manzo Allah ya musu nasiha ya ce alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdul habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera manzo Allah ya ce ku yi riko da sunnata da sunnan khulafa'ir rashidin kuma ku saurari shugabanninku ku musu biyayya duk wanda ya rayu zai ga sabani da yawa almihim za mu ga sahabbai suna neman manzon Allah ya musu nasiha to kai mumuni ɗabi'a ta horko shine ka dinga neman a yi maka nasiha ka dinga neman a yi maka wa'azi ka dinga neman a faɗakar da kai kaga wannan bawan Allah da shi da makwabtan shi da ƴan unguwan wannan da suka ne suke gayyata lokaci zuwa lokaci ayi wa'azi kaga sun tabbaka wannan sunnar Allah saka musu da alkhairi amin Allah sanya albarka da alkhairi a wannan titin Allah sa dukkanin ƴan unguwa wannan su taso da gari ga baki daya a cikin tarbiyya ta gari ta kwarai to kaga wannan shi ake so shi yasa yana daga cikin haƙƙin mumuni akan ɗan uwan shi mumuni idan tansahaka fa ansihu haka manzo Allah ya ce idan mutum ya nemi kai mishi nasiha kai kuma kai mishi nasiha malamai suke cewa annasihu aminu me nasiha amin ama amana gare shi duk lokacin da mutum zai yi maka nasiha dole ne shi ma wajibi akan shi yayi maka ya kiyaye amana kaga da a so mai nasiha ya ba da nasiha ta me yake suna ta yaudara ko ya sanya hassada ko ya sanya bakin ciki shi yasa dole ne mutum ya karanci yaya ake nasiha ya ladabinta ya tarbiyyanta kenan kai da za ka wa mutum nasiha dole ka yi mishi nasiha tsakaninka da Allah kada ka ɗora shi a hanyar da bata dace ba kuma kada ka bi son zuciyar shi na'am ana so ka bi salo kyakkyawa wajen faɗakar da shi to nasiha na farko manzara sama ya ce mana addinin nasiha addini nasiha ne sai sahabbai suka tambayi manzo Allah liman nasiha game da wa sai manzo Allah ya ce lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi manzo Allah ya ce nasiha game da wani ɓangararruka ko kuma wasu jiha guda hudu na farko nasiha lillah ka yi nasiha ka tsabtace zuciyarka da aqidarka game da janibin Allah madaukakin sarki shine malamai suke cewa an-nasihatu lillah ko kuma an-nushu lillah nasiha game da janibin Allah shine ka tsab yadda mai nasiha in mutum zai wa dan uwanshi nasiha sai ya yi ta daga zuciyar shi tsakani da Allah ko to haka ake so ka tsabtace kai ma zuciyarka game da aqida ka yi imani da samuwar Allah al-imanu bi wujudillah ya zamto ka yi imani da samuwar Allah ka yi imani da cewa Allah shi ya halicci dukkanin halittu tauhidin rububiyya shi yake arzika dukkanin halittu kuma shi yake jujjuya lamarin su rayuwa mutuwa komai da ya shahi gudanar da wannan duniyar na ga hannun Allah tauhidi na rububiyya sannan kuma hallo tauhidi na uluhiyya ko kuma ubudiyya ka yi imani da cewa ibada Allah kaɗai ake wa shi kaɗai ya tantance a bauta mashi duk wani wanda ake bauta ma ko duk wani abin da ake bauta ma wannan bautar ƙarya ce ɓatar ka tsefe ibada ga Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ka keɓance Allah da ibada shi kaɗai haƙe shi shi yasa malamai suke cewa wannan zuciyar gabaki ɗaya ana so ne ka ammara ta da dogaro ga Allah imani da Allah maɗaukin sarki to kada ka saki a ibada ta magana ce a bakinka ko ta aiki ce da gangar jikinka ko kuma ta me yake da suna eh, ta haɗa ce ta haɗi ne da baki ko kuma ta aiki da gangar jiki ko ta aiki na zuciya malamai suke cewa kada ka saki ka yi face ga Allah maɗaukin sarki ibada ta zuciya shine aqida tawakkali ga Allah neman taimako tsoro irin na ibada Allah kaɗai za ka yi ibada ta gangan jiki kamar yin sallah ruku'i sujjada ibada ta baki kamar yin istighfar da sauran ibadodi da ake yi addu'a da sauransu duka haƙƙi ne na Allah sai kuma jaddada imaninka da tauhidi na al'asma wa sifar ka yi imani da Allah yana da sifofi maɗaukaka kuma Allah yana da sunaye masu kyau kaga wannan ita ce nasiha lillah yin nasiha game da Allah maɗaukin sarki malamai suke cewa ba nan kaɗai ba yake tsaya wannan tushe ne na tauhidi imani da Allah maɗaukakin sarki malamai suke cewa biyayya ga Allah ka karanci addinin Allah ka karanci haƙƙiƙan Allah da yake kanka na ka imani na bauta mishi bauta ma Allah maɗaukin sarki na biyayya ga Allah maɗaukin sarki na karantar abin da yake so kaga wannan shine nasiha lillah sannan kuma hallo shukran jazakumullahu khairan nasiha li rasulillah manzo Allah sallallahu alaihi ce wa li rasulihi kai nasiha game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma dai malamai suke cewa jaddada imanin ka dai da wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ake nufi ka tace zuciyarka da aikinka da imani da biyayya da da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya hakan zai kasance malamai suke cewa imani da cewa Muhammadu bin Abdullahi manzo ne na Allah yana kasancewa ne da na farko ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara واجتناب ما نهى عنه وجزر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع malamai suke cewa wannan rukunan guda hudu su ne suke bayyana haƙiƙanin cewa lallai kai kayi imani da manzan Allah sa sama ta'atuhu fi ma amara in manzan Allah ya yi umarni ya zamto kai ne kan gaba wajen yi mishi biyayya wa in tuti'uhu tahtadu dukkanin mutumin da yi wa wanzan Allah sallallahu sama biyayya to shiryayye ne kenan in manzan Allah ya yi umarni ka yi mishi biyayya bin maganar manzan Allah koyi da manzan Allah wannan tushe na farko ke na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara dukkanin abin da manzan Allah ya bada labari kama daga labari annaba'ul azim labari mai girma a wani kauli malamai suke cewa annabawul azim shine alqur'ani manzo Allah ya bada labarin alqur'ani daga gurin Allah ne ya nakalto shi daga gurin Allah ka gaskata haka kuma lo labari na abin da zai kasance a ranar tashar kiyama shi ma wasu malamai suke cewa shine annabawul azim haka labari na gaibu haka abin da zai kasance a cikin kabari kada ka sanya hankalinka kamar yadda 'yan falsafa suke yi ka ji mutum yana cewa wai ta yaya za a yi a ce wai da akwai azabar kabari alhali a wannan dan mitsitsin kabarin a wannan dan mitsitsin ramin ta yaya za a yi a ce da akwai azabar kabari kaga inkari da gardama to ya suke to wanda ha rana wuta ta kona shi ha wanda zaki ya cinye shi wanda ruwa ya cinye shi kaga wannan duka ana iya ba shi hamsa a hakan ma a bisa kan turbar da ya bi na hankali ana malamai sun tana da amsosi amma kuma ya shiga da hankalin shi ma a wannan gurin bai dace ba kawai gaskatawa ce mutlakan ba tare da amfani da hankalinka ba wajen yana iya yiwuwa haka ne ko ba haka bane ba kaga a asalin labari malamai suke cewa alkhabaru yahtamilu sidqa wal kadhib ko to banda labarin manzon Allah banda abinda manzon Allah ya bada labari la yahtamilu illa sidqa gaskiya ce tsantsa wani zai iya cewa ai a bangaren hadisi ana ana cewa alkhabar kaza kaza kaza wannan ta lura da hanyar wanda ya rawaito ne shi yasa ake bincika a kididdiga a samu tabbaci kenan tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa jazara kuma allo an nisanci dukkanin abin da manzo Allah yayi hani akan shi kuma ya tsawatar in manzo Allah yayi hani akan abu ya tsawatar to a nisanci wannan abin a bar shi kada mutum ya tinkare shi kaga nan gurin a ɓangaren abin da manzan Allah ya yi hani abin da ake so nisanta ishtina kuma malamai suke cewa duk abin da shari'a ta hana ka fi makdurin mukallaf duk abin da shari'a ta hana bawa yana iya yi yana iya bari yana iya nisanta shi yasa manzo Allah yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda aka yi umarni aka umarce ku da shi ku zo da shi bakin gwargwadon iyawa ku daidai gwargwadon iyawa mutum sallah ba ka iya yi a tsaye ka iya yi a zaune ha kuma hallo in kana cikin bulaguro da akwai wahala an shar'anta maka yin kasuru daidai gwargwadon iyawarka ba ka da lahiya lokacin azumi yayi ka jinkirta in ka samu lahiya karama da sauran rangwangwama da ake ta yi wa mutum shukuran da zakumullahu khairan ta dalilin rashin iyawashi a wajen babi na umarni amma a babi na hani manzo Allah ya ce ma na haitu kuma ana hufai ta ribu duk abin da na hana ku nisanta shi yasa galiban dukkanin alfasha dukkanin abin da aka yi hani a kan shi ana cewa ana maka umarni da alishtina ka nisance shi kwata-kwata saboda mutum na iya bari wadda sai kuma na ƙarshe daga cikin rukunan imani da manzala sassaba wa Allah yu'bada Allah illa bima shara ba za a bauta wa Allah madaukin sarki ba sai da abin da manzo Allah ya shar'anta wadih dole ya kasance dukkanin bauta wa Allah da za a yi an amshe ta ne daga shari'an manzo Allah wannan shine haƙiƙanin da'a da biyayya da girma manzo Allah sassawa da sauran kuma wasu hakikika da yadubbuka na manzo Allah sassawa wanda wajibi ne a kiyaye sai kuma wa li a'immatil muslimin nasiha gama da shugabannin musulmi malamai suke cewa nasiha ga shugabannin musulmi shine biyayya a cikin abun da yake kyakkyawa as-sam'u wat-ta'a kamar yadda manzo Allah ya bayyana a hadisi na Ibab bin Sariya wanda mun karanto shi haka kuma Allah Allah ma'aukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula ulil amri minkum ya ku mu'minai ku yi ma Allah madaukakin sarki biyayya da manzon shi kuma hallo ku yi ma jagororin ku biyayya jagorori malamai suke cewa umara'un wa ulama'un shuwagabanni masu tafiyar da yanayi na al'amurka na duniya da kuma malamai wanda jagorancin addini a hannunsu. Da kidan kaga wannan nasiha game da a'immatul musulmin malamai sun shiga ciki ka girmama su ka darajta su ka sanar cewa malami magajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya bayyana al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne da darajta su da yi musu biyayya a lokacin da suka sanar da kai abin da ya tabbata a alkur'ani da sunna manzala suna na gaskiya da nasiha da faɗakarwa sannan kuma da shugabannin musulmi shugabanni in suka umarce ka da abu wanda yake kyakkyawa ka yi musu biyayya abin da yake ba kyakkyawa ba ne ba ya saba wa dokar allah maɗaukin sarki kana da uzurin kin yin biyayya a cikin shi sannan kuma ka dinga wa shugabanni addu'a Allah ya ta dora su akan turba ta gari ta kware Allah sanya albarka a ayyukansu Allah shiryar da su Allah ya ja- sa- ya sanya su a hanya mai kyau wajen tafiyar da jagororin al'umma da sauran kuma abin da ya wajibta game da shugabanni sai kuma nasiha ga ammatul musulmi da ƙarshe kenan duk wani musulmi wannan mutumin ma'aifinka ne wannan mutumin ma'aifiyarka ce wannan mutumin matarka ce ɗanka ne wannan mutumin abokinka ne dole ya kasance ka dinga yi mishi nasiha da hikima da kyakkyawan uslubi da lura da lokacin da mutum kan iya amfana da amsar nasiha sannan kuma hallo mutum bakin gwargwadon iyawar shi zai yi nasiha daidai gwargwadon iyawar shi lokacin da ya kasance nasiha na buƙatar wani ƙari na ilimi ba ka da shi to kada ka yi hawan ƙawara ka ce bari in kwatanta in wani a'a nemi malamai nemi malamai su faɗakar kaga yanzu nasiha wajibi ce wannan wani ya ga dama ya ce a kawai ba an kira malamai ba ni ma bari in kwatanta in tsora in sa lasifika kaga da ke nasiha ta kai gurin da suna buƙatar wani wani tsani na ilimi wani linƙaya ta ilimi kenan kaga kowanne da gurin shi idan mutum ya yi nasiha ga dukkanin wanda ya Allah ya maɗauki sarki ya haɗa shi mu'amala da zama zamantakewa ya yi mishi nasiha lillah ya riga ya gabata dai na cikin haƙƙin musulmi shine in ya nemi ka yi mishi nasiha ka yi mishi nasiha sannan kuma allo nasiha kusan abokiya ce ta shawara wanda aka nemi shawarar shi ko kuma wanda yake ba da shawara kamar yana yin nasiha shi kuma kaga hada aya sukutum sura sukutum aka sanya mata sunan suratu shura wa amruhum shura bainahum ana wadin siffofin mumunai Allah maɗaukin sarki yace al'amarinsu suna yin shura suna tattaunawa kai manzo Allah ma an umarce shi da ya shawarci sahabbai wanda suke kasa da shi ne wa shawirhum fil amri ka nemi shawararsu kaga manzo Allah ya neman shawarar sahabbai da sauransu to in manzo Allah sassa ba zai nemi shawarar sahabbai to wane ne ba ya neman shawara ba ya neman a mishi nasiha ba ya neman a faɗakar da shi Allah taimaka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi ne Allah ta yasu mai zana hasata mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana wannan shine dan tsokaci abinda ya shahi nasiha da faɗakarwa da kuma shawara da kuma haƙƙin da yake cikin nasiha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأشهد الإمام دكتور مالا أبو بكر الإمام أنس